من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سؤالك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يبقوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya sake dawo da mu wannan sati domin ci gaba da karatu wannan littafi na riyadus salihin wanda imamun nawawi ya tattarar da ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan nufin nasiha ga al'umma wanda idan yan uwa basu manta ba har yanzu muna cikin babi na hamsin da biyar babu fadlul zuhud fi dunya wal hasu ala taqallul minha wa fadlul faqr in ba manta ba haka nan mun kwana akan hadisi na ɗari hudu da hamsin da takwas shine ko wanda aka anshe shi daga Anas dan Malik wanda manzo Allah ke cewa Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah muttafaqun alayh wanda hadisin da ke gaban mu hadisi na 459 yake cewa wa anhu radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qala yatba'u al-mayyita thalathatun aluhu wa maluhu wa amaluhu فيرجو اثنان ويبقى واحد يرجو أهله وماله ويبقى أمله متفق عليه haka na wannan hadisi an an so shi daga Anas dan Malik Allah ya kara mashi yadda hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya an so daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam kala annabi ya ce yatba'ul mayyita salasatun abubuwa guda uku su suke bin mamaci zuwa lahira idan ya mutu in mutum ya mutu to abu uku ne za su bi shi ahaluhu iyalan shi za su bi shi da ka mutu za ta koke-koke a ɗauko likafani a sa maka ko shikenan iyalanka su za su ɗauke ka a mankara su waje da kai su tafi da kai har makabarta su je makabartar nan su za su ɗauko ka daga cikin mankaran nan su sanya ka cikin kabarinka to daga nawa ba zama za su yi da kai ba sai su kauce a dinga a kawo tukunya ko ic amma su za su dinga cewa ga wani gucen ba a liƙe ba da Allah yanzu da zaka da zaka ce to da Allah ina roƙo kaga kai ne babban ɗana ko ke ce matata uwar gida ko ke ce amaryar ko ko ku kaza kaza da Allah abin da nake so in na mutu kabarin nan nawa ayi ayi na cikin mai fadi wanda zai dau mutum biyu ko uku kai babban dana da ke matata a hada mu baki da yaya ka kula saboda musibar dan adam idan da ranka sai a kewaye ka ai ta kallon ka ana amma da an ce ka cika sai ga mata sun yi waje ya'ya sun yi he kuma a dinga tunanin wai wa za a nemo ya zauna kusa da kai ka zama abin kyama ka zama abin gudu ka zama abin tsoro to wannan bai isa ka gane cewa dukiya da ya'ya ba abin alhairi bane tun daga nan sun ma ban kwana ba wani duk sanda yake maka da zai ce to zan je in saya ka sati kai ba ma a mutum ba a ce to tunda babanka ne ya mutu ka zo makabartar ka kwana uku duk wanda zai ma ta'aziyya ya zo gindin kabarin ya maka zaka yadda sai ka ji to Allah dai ya ji kanshi ai tunda tashi ta wuce mu tunaninka musamman yana da kaya tunaninka kawai kawai ne riga ka ɗakin ina mu kullun ɗakin alhaji ko shi kenan ka zama abin tsoro yanzu kayan ka ake su ita to iyalanka za su bi ka makabarta wa maluhu haka nan dukiyar ɗan adam za ta bi shi har makabarta in ma makabartar nesa ce a ɗauko ƙatuwar motar ka a saka ka a saka mutane hayya a ta yi makabarta wa amaluhu da kuma aikin shi hakan duk abin da ka aikata na alhairi ko na shari to zai bi ka makabarta alayhi salam ya ce fa yarju isnani to idan aka je aka ga murhi ka sai guda biyu su dawo wa yabqa wahidun sai guda ɗaya ya tabbata ya wanzu yarju ahlahu wa maluhu iyalan shi da dukiyar shi su dawo gida wani ma kayan a gama salati goma ga annabi ya fita makabartar in ma ka yi sa'a Allah ya haɗa ka da masu ai maka adda in ko masu cewa a baka da halin tsiyarka ne shi kenan da an gaban shi jama'a mun gode Allah ya saka da alheri kowa ya kama gaban shi shi kenan sun wulakanta ka sun sun mai da kai la'anan ne Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu iyalanka su dawo dukiyoyinka motar kace makullan dukiyarka ne wane ne duk siyo gida wayab kawaye da sai ɗaya wanzu abinda zai wanzu din nan wayab ka amalu aikin shi ne kadai zai wanzu abinda ka aikata na alhairi ko na sharri shi zai tabbata da kai to da Allah al'umman manzo Allah yanzu ko abokai ne kake da su guda uku wannan yace to wani ni tsakani na da kai duk bala'in da zaka shiga duniya da lahira muna tare wannan kuma ya ce a to ni da na ga an fara bugun ka wani gaba na zan kama dan Allah waye abokin arziki al'umma annabi Muhammad to me yasa ba mu fifita ayyukan mu akan ƴaƴan mu da dukiyar mu mun san cewa in mun je lahira dukiyar nan ba za ta amfana mana komai ba ƴaƴan nan ba za su amfana mana komai ba gudun mu ma suke aikin da muka yi na alkhairi shi ne zai wanzu tare da mu me zai hana in dukiya Allah ya baka ka ɗebe ta kai aikin alhairi da ita in ilimi Allah ya baka kai aikin alhairi da shi in mulki Allah ya baka kai aikin alhairi da shi saboda mulkin da dukiyar da ƴaƴan da matar dinnan zaka bar su wallahi al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi mu fifita ayyukan mu na lahira akan ayyukan mu na duniya kullum tunaninka ba in gina katin gida wancan da nake shi yayi kada in mahajiya nan da ɗakin ta ɗaya ne yanzu ba ai mata ciki da falo ko ka canza mata kujeru ka canza mata waye wallahi baka sani ba kana iya gama ma kan kwana uku da gama ka mutu ta je kawai ta aura wani sakarai kawai ya je ya ci bulis kuma kana can kuɗin kujera a tuhume ka kuɗin gida a tuhume ka ina ka samo su kai wannan aiki kuma ga yacan wai halu ba ala ira suka bi tirafi angon matar ka kawai ya koma da cin gado a ba ta katuwar rigar ka ta waiga ta waiga ta ce to ai mai gida ka ɗarin ƙasa wannan kana hita jama'a mana ka ɗinka ka ban mata gidan a ce to a huda nan wajen wajen suturin ɗin a huda ƙofa sai ka ga yana kwaso abokai shi na ai gidana ne ko bulo bai sa ba da ka wallahi al'umma mu fifita ayyukanmu na lahira akan na duniya duk abin da muka san zamu gina duniyan nan da shi wallahi aikin banza ne manzo Allah ce duniyan nan tsinan ce abin da ke cikin ta ma tsinan ne ne in banda zikirin Allah da abin da ya kama da shi da haka lalle ne mu yi kokari mu fifita ayyukanmu na lahira dan su ne zamu wanzu da su su ne zamu tabbata da su ranar tashi alkiyama Allah ka ba mu yin iko aiki alhairi وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيضع في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا ربي an so dai daga Anas dan Malik Allah ya kara mashi yadda kala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتشي يؤتى بأن أم أهل الدنيا ذا أزودا wanda yake shine mafi jin daɗin duniya duk duniyar nan tun daga annabi adam har zuwa ƙarshen ta za a zo da mutumin da yafi kowa jin daɗi to ka auna kai kanka yanzu an ce da Allah a mutanen anguwarku kawai waye jin daɗi kai dai ka san daga ganin bola gidan mai jin daɗi kai ka san ta sha bamban da bola gidan talaka dan wannan in baka yi abu ko kanzan tuwo ba ka gani wannan wa sai ga gashi abinci da ran shi da komai an zuba a bola a wancan ya jin daɗi ko to ka kaddara wannan na angoku a garin shi kuma akwai wanda ya fi shi jin daɗi a jiha akwai wanda ya fi wannan jin daɗi a ƙasa akwai wanda ya fi wannan jin daɗi a afirka akwai wanda ya fi jin daɗi a duniyar baki ɗaya akwai wanda ya fi jin daɗi to a ɗauko wannan na ƙarshen wanda ya fi kowa jin daɗi manzo Allah ce za a zo da shi ranar kiyama gaban Allah idan aka kawo shi gaban zatin Allah fa yasbigu fin nar sabgatan sai a tsoma shi a cikin wuta daman dan wuta ne sai a tsoma shi a cikin wuta tsomawa daya kamar yadda zaka tsoma hannunka a tafasasshen mai da Allah yanzu idan ka zo ka sa hannunka a tafasasshen mai sakan nawa zai ka hito da shi ko ɗaya ko kana saka za ka ɗauke to haka za a yi mai a cikin wuta ana tsoma shi sai a yi tsam a cire shi a mai da shi gefe idan aka mai da shi gefe to da an mai haka sun mai yuƙalu sannan a ce ya na adam sai a tambaya a ce ya kai ɗan adam hal ra'aita hayran qaddu wai tun da kake a duniya ka taba ganin alheri ba ma kai amfani ka taba ganin alheri ka san gani da ban amfani da ban ko ka taba ganin alheri hal marra bika na'imun qaddu shin wai wani jin dadin duniya ya taba wucewa ta wajen ka ba ka shiga cikin shi ba a kula da siyakin karatun fa Allah yanzu talaka ne talaka guda nawa ne wanda bai da kokeki amma yana ganin manyan motoci na wucewa da Allah yanzu yayi daidai da masu manyan motocin da ke wucewa cikin su to wannan wanda yafi kowa jin daɗi a duniya tambayar da za a yi mai wai shin ka taɓa ganin alhairi tun da kake alhalin cikin alhairin ya gilu a cikin shi ya rayu a cikin shi ya mutu amma ana tambayar shi ka taɓa ganin alhairi kamar yanzu ka ce ma wani multimillionaire ne ka taɓa ganin mota ta wuce dan Allah me zai ce ma ana hau ma ba iyaka ko hal marra bika na'imun qaddu din ni'iman nan da ake faɗi ka taɓa ganin ni'ima ta biyo ta gaban ka ta wuce ba wai ka yi amfani da ita ba kaga iyakar dai abin koma baya kenan ko to idan ya faɗa haka fa yaqulu sai ya ce ma wanda ya tambaye shi la wallahi ya rabb a ana rantse da Allah ya ubangiji na Allah ke tambaye shi wallahi Allah ban taba ganin alheri ya wuce ba wallahi Allah ban taba ganin ni'ima ta wuce ba amma yafi kowa jin daɗi a duniya ko za abin da yasa wannan yayi wannan rantsuwa tsoma shi a wutan na aka fitar da shi duk daɗin da ya ji na duniya ya manta da shi ya manta yana rantsuwa bai ma taba ganin alheri ba bai taba ganin ni'ima ta wuce da shi ba Allah Allah ka sa mu cika da imani wallahi idan muka mutu muka shiga wuta wallahi mun yi asara wallahi in muka mutu muka shiga wuta wallahi mun yi asara ga wanda ya fi kowa jin daɗi amma za a ɗauko shi a tsoma shi a fidda shi ya rinka rantsuwa da Allah bai taɓa ganin alhairi ba to da Allah ina irina ina irinka wanda in yanzu ka samu ka koshi da sahi da rana tunani kake to ya za a ba ka da talakan da yake da tunanin in na ci abincin ɗari biyu da sahi da yamma na ɗari uku zan ci a kitikishin shi dai ana sa a ƙara samun na ɗari biyu to ka zo duniya ka wahala kuma a ce ka je lahira ka wahala Allah wata ranka da ka wallahi mu dage mu bi Allah wallahi mu dage mu kiyaye iyakokin Allah mu fage a fada annabi Muhammad wallahi duk wanda ya fage a fada annabi wallahi ya gama kun ga yanzu wannan ya zo duk ya yi rayuwar duniya duk jin daɗin da ake nema ya gama amma gashi bai sakan a wuta ba ya manta da jin daɗin kuma wannan ba zai sa a fasa mai azaba ba wannan an yi mai ɗanɗani ɗanɗano ne sai a ce to je shiga wutar ka dawoma kalidan fiya abada sai bala'in da ya fi wannan Allah ka dube mu da alfarma annai Muhammad Allah ka lattafa mana alfarman manzo Allah nan manzo Allah na gaya mana irin bala'in tanajin da aka tanadan ma dan wuta ne sakan guda ya sa ya manta da jijjin daɗin da ya a duniya baki ɗaya yanzu abin da ke gaban shi ko me zai fuskanta na fushin Allah da azaba Allah kuma labisi na fiya a haƙaban la yazuquna fiya bardan illa hamiman wannan ya kamata mu shiga tetayen mu al'umma annabi Muhammad wallahi mu shiga tetayen mu mu bi Allah mu kamun kafa da manzo Allah mu samu tsira alayhi salamu yace wai uta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya kuma za a zo da mutumin da yafi duk mutanen duniya shiga tsanani da kunci amma kuma sa'an min ahalin jannati shi ɗan aljanna ne fa yasbagu sabgatan fil janna shi ma sai a zo a nutsa shi a cikin aljanna nutsawa kaɗan kamar yadda na kwatanta wancan na ruwan na mai ɗin can idan aka tsoma shi a cikin aljanna kawai ɗan tsulum a fito da shi fa yuqalu lahu sai a ce mashi yabna adam ya kai ɗan adam hal ra'aita usan qaddu wai tunda kai ka taɓa ka taba ganin tsanani ba ka shiga tsananin ba ka taɓa ganin tsanani halman rabi ka shiddatun ƙaɗu shin wani tsanani ya taɓa wucewa ta gaban ka ma ka gan shi faya ƙuli la wallahi ya rabbi ma man rabi bu usun ƙaɗu wala ra'ayatu shiddatun ƙaɗu sai ya rantse da girman Allah saboda wannan ɗan sakan ɗin da ya a aljanna duk bala'i da masifar da ya sha a duniya ya manta da ita ya mamaye ya shige cikin rahama Allah sai ranka rantsuwa ya ce na rantse da Allah ya ubangiji wallahi ba tsananin da ya taba wucewa ta gabana ba ma ya shiga cikin shi ba a a ce ga tsanani ya wuce ta gabana wallahi ban taba gani ba wala ra'aytu shiddatan qad kai ni tunda nake ma ban taba ganin wani abin da ake ce ma tsanani ba sakan guda a aljanna ya jawo mai ya manta da duk bala'in da ya sha a duniya to ina ga kuma a ce إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس خالدين فيها to sai ka bari wannan bikin ya wuce ka ka fada gidan wuta ina amfanin ka yan aljannan nan ita aljanna kullun taraki ake kullun hauhawar daraja ake kullun yau idan ka ji daɗi to gujin daɗin gobe ya fi na yau na jibi ya fi na gobe na gata haka abin ke tawa hawa yadda su kuma yan wuta su ma haka azaba ke hawa hawa azabar da aka yi yau to ta gobe ta fita ta jibi ta fita Allah kiyaye mu kai yan aljanna sai sun kai ga Allah na tarairayen mu yana cewa wai ba za ku faɗo na abu in ba ku bane sai mu kalli malamai sai azara mu kalla to me za mu ce Allah ya ba mu ne malami ya gama tunanin shi baki ɗaya ce ku ce a baku kaza yau ne ce to ai malami a gida na tuntuna an ban wannan malam tunano wani ne kai ƙarshe dai sai Allah ya ce to tunda kun kasa uhilla alaikum ridwani fala asqatu alaikum abada ce to da yau na yadda da ku ne alƙawalin ba zan fushi da ku ba har abada in ka ci abinci ai tunaninka kai jiki ko to maza Allah ce wannan jikin sai ka ji yana kanshin turaren almiski in kana buƙatar canza kaya ba a wanki aljanna dan kayan ba su dauɗa in kana buƙatar canza kaya kawai zuciyarka ce za ta kaddara ma yau kaftani da wando zan sa kawai sai ka ga ice yayo ƙasa zu sai akwati ya buɗe sai ka kaftani daidai girman ka kuma wajen kicin sa kawai kudura Allah za ta ɗauko ta sama baka san lokacin da ta cire wancan ba balle lokacin da sama nan sai dai ka canza kala kawai duk dai ka zan matsalar talaka musamman talakan Najeriya ai matsalar shi ne nama ko ko ai duk dai matsalar talakan Najeriya nama ko dan zai baka mamaki ya ga mutum da mutunci ana kokowa an san nama da shi a dan matso gaba da wasu samu guri to idan kawai zuciyarka ta kaddara maka nama kake so ka ci na zan ci naman dawusu to waye kai wani wahala a je a nemi limamin yanka yi ma waye an wuce nan ka wusu dubbai za su yi kanka kawai far wannan yace nayi ma Allah tasbihi miliyan kaza wannan yace ne mai annabi salati tiriliyan kaza wannan yace nayi istighfari miliyan kaza sai wanda ka zaba da ka nuna shi kawai sai ya kare ya fige kan shi ya komai sai dai ka dauka ka ci gaba da shi akwai abin da ya fi wannan ba kashi ba wata jijiya ba naman ya cika duk ba kai dan aljanna wa saboda gata ko haƙori bai da shi haƙori ba larura ba ce dan a ce abu mai ƙarfi to ba ka da shi kaga dai to wallahi mu dage mu bi Allah wallahi mu dage mu bi Allah amma idan muka bari muka shiga wancan gidan za ka iske mutum ɗaya ana mai azaba kala miliyan guda a lokaci ɗaya za ka samu ɗan ƙaramin mai azaba manzo Allah ce shine wanda zai taka garwashin wutar jahannama amma kwakwalwar shi na tsababbaka wallahi wallahi mu dage mu bi Allah idan muka bi Allah mun gama duk wahalhalun da kake gani na duniya wallahi da ka je lahira labari ne manzo Allah ya ce idan mumin ya je lahira yace to yanda zai kwatanta zaman shi na duniya da zuwan shi lahira kamar yanda jinjiri ne zai kwatanta zaman shi a cikin cikin mahaifiyar shi da fitowa duniya da Allah ya nafi miƙe kafa duniya ko to idan ka je lahira da imani sai ga ashe duniyar nan da duk fadin ta a takura kake ga inda arziki yake can da wadata da abu labisina fiha da haka mu dage mu bi Allah Allah kuma ka taimake mu a wajen dinka wa an al-mustawrid bin shaddad radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فينظر بما يرجع رواه مسلم أنتو حديث لك مستورد شداد Allah ya ƙara mashi yadda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce madduniya fil akhirah ita duniya bata zamo komai ba idan an kwatanta ta da gidan lahira na arziki na wadata na ci gaba illa mislu ma yaj'al ahadukum isbu'ahu fil yammi sai dai kwatankwacin kamar yadda ɗayanku zai sanya ɗan yatsan shi a cikin teku ko yanzu rabi mai yarja sai ya kalli in ya ɗauko ɗan yatsan shi da me zai ɗebo na ruwa to wanda ka ɗebo da ɗan yatsan ka shine arzikin duniya duka Allah yanzu ko ai ya san mai ruwa dam gatana ko to ka kaddara ma yanzu ka je mai ruwa dam da tanka ka je ka ciko tanka da Allah idan ka maida tankan nan gefen kalli mai ruwa ta ragu ta rage to sai a ce misali makusanci ka je mai ruwa dam sai ka saka ɗan yatsan ka haka sai ka hito da shi iya ruwan da ɗan yatsan ka ya ɗauko iyaka duk arzikin duniya kenan an kwatanta shi da arzikin lahira arziki na ina wadata na ina ci gaba na ina kwanciyar hankali na ina ya za a ɗan wannan abin da bai fi ɗigon ɗan yatsa ba ya ruɗe ka ya raba ka da Allah ya raba ka da tunanin Allah kullum tunanin ka ka samu duniya har mutum musulmi ya rinka tunanin mu duniyar nan ko da halal ko da haram ya mun same ta in ka same ta sai maka me musulmi ya danna haƙƙin ɗan uwan shi musulmi ya kwace haƙƙin marayu musulmi ya danna dan uwan shi a kasuwanci musulmi ya danna dan uwan shi a kowace irin mu'amala wai dai ya tara dukiya wanda kuma dukiyar nan sakan guda take jira fa dan dan adam sakan biyu ne nashi sakan din da zaka yanzu shine naka wanda zai zo an jima baka san me shi ba dan kaga damar yanzu nan wannan sakan din yayi kyalkan wancan yayi kyalka mutu naka ka gama da naka to ina amfanin duniyar da in ka ce lahira ba za ta amfana ma kawai ba manzo Allah ya ce to wannan wa shine in kana neman arziki to ka bi Allah in kana neman jin daɗi ka bi Allah in kana neman kwanciyar hankali ka bi Allah wannan shine abin da zai taimake ka ka samu arzikin lahira kuma duniyar nan tana da iyaka an faɗi adadin miliyoyin da duniyar nan za ta tashi yanzu ma duk a ƙarshen ta muke nan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuɗuba ya dade yana kuɗuba can ƙarshe wajen rana ta kusa faduwa ya ce to kun ga misalin abin da ya tafi na duniya kamar daga safe ne zuwa yanzu rana ta kusa faduwa yanzu daga abin da ranar nan ta za ta karasa shi ne sauran duniya kuma yanzu an ci wajen shekara dubu da ɗari hudu to da haka yanzu in tabbatar maka da ranar nan ko ba ta rabi wajen shigewa ba ta kusa da haka kawai kowa ya ji tsoron Allah ka gane ko ma duniyar nan shekara tiriliyan za ta yi in ka mutu kai heme ina amfanin baɗi ba rai da haka mu dage mu bi Allah mu gane duniyar nan gidan bala'i ce gidan musiba ce kakka riƙi wani abu cikin ta sai ɗan abin da zai ɗan toshe maka matsalar da za ka wuce kawai Allah ka gyara mana rawa muslim imam muslim ya rawaito shi wa an jabir radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه فأخذ بأذنيه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم أنظر جابر بن عبد الله الله يقارى مشيدا يجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama marra bi suki manzo Allah ya wuce ta cikin kasuwa manzo Allah ya shiga kasuwa dan manzo Allah na shiga kasuwa ya yawo ba koyaushe manzo Allah na masallaci jibge ba a'a annabi wani lokaci sai ya tashi ya shiga kasuwa ya je rumfar wannan a gaisa ya je rumfar wannan a gaisa ya je nan wani gumma ya je ya zauna aka ce ga annabi nan da an zo an cika rumfar kuma ya tashi ya kake guri dan me dan manzo Allah ya nuna mana shi annabin ƴan kasuwa ne ba imani bane ba girma bane ba ilimi bane a ce ai ni ko kasuwa ban shiga a kauyanci ne wannan ai girman ka ka shiga kasuwa ka ga me ake abin da ka gani na daidai ka sa albarka wanda gani na kuskure kai wa'azi a bar in ka kinki mai azauran kawa ba wani ya je ya ciwaciwo shi can bai zo shi a karam kalla ga wannan kuma ka dinga Allah ya albarka amma ka je kasuwa ka ga me yake yi da ka rashin shiga kasuwa ba daidai ba ne ka rinka shiga kasuwa kana ganin yadda mu'amaloli suke banna ka gyara inda za ka yi nasiha ka yi nasiha za ka rinka ma sadar da zumuncin da in ba kasuwa ka je ba za ka sadar da shi ba yanzu misali kamar nan wajen karatunmu kana iya ka shekarar kaza nan kana ganin mutum amma baka san inda yake ba inda aka gaisa nan shikenan amma kana iya zuwa katsan kasuwa da ka duba wani shago ce ah malam nan kake sai dai kuma su matsalan mutane kuma da ya ce nan kake kuma ga yana kokarin ya bude durowa ya kawo wani abu ya baka kaga ya kore ka ko ku da haka dai shiga kasuwa sunnan manzo Allah lokaci bayan lokaci mutum ya ranka shiga kasuwa yana yin mu'amala da mutanen kasuwa to manzo Allah ya shiga kasuwa da mutane gefe da gefen shi ana tafiya fa mara bi jadain sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani dan akuya a sakka mai kananan kunnuwa dan su larabawa suna da wata al'ada idan aka haifar mu mutum dan akuya yana da ƴan mutsumutsun kunnuwa ko ya kashe shi ko ya yadda shi kawai wai yana cewa wai wannan na nuna bai da albarka to mu ko yanzu ko ko bai da kunnan ma ai an san shi ra'a yawwa yawwa mayitin kuma bayan gashi da kananan kunnuwa ana kyamar shi mayitin kuma ya mutu mushi kyama kan kyama fa kaza bi uznai sai manzo Allah ya kama kunnuwan wannan dan akuyan ya daga shi sun makala sannan ya ce ma jama'an da suke tare da shi ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bi dirhamin yanzu nan cikin kuwaye zai iya sayan wannan dan akuyan da dirhami ɗaya ko da yana da rai ana kyama shi da ƙananan kunnuwa kuma gashi ya zama mushi annabi cewa zai saye da dirhami daya faqalu ya sahabbai suka ce ma nuhibbu annahu lana bi shay'in wa ma nasna'u bihi ya rasulullah ai ba mu san a ce namu ne ko da kyauta ce domin wa ma nasna'u bihi me zamu da shi qala sai annabi alaihi salamu ya ce atuhibbuna annahu lakum to yanzu kuna san a ce wannan dan akuyan naku ne qalu sai suka ce wallahi law kana hayyan kana aiban annahu asakka ya rasulullah wallahi da ma yana da rai a ce yana da rai ai mu aibi ne a wajen mu a ce a gidanka akwai dan akuya mai kananan kunnuwa annahu asakku kananan kunnuwa gare shi fa kaifa huwa mayyitun ya rasulullahi to kuma balle kuma yanzu ya zama mushi kyama kan kyama kenan fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallahi na rantse muku da Allah la dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum wallahi duniya ta fi wulakanta a wajen Allah fiye da wannan dan akuyan a wajen an kula da kyau koyan wa na'am misali yadda abin yake kamar yanzu ne misali sai a ce sai ya ka sa misali maganin tsera a gidanka sai wani tsera ya ci sai ya zo tsakar gida ya mutu sai ya kumbura ya kumbura Allah me kake bukata da shi a ɗauke a yadda ku to sai wani ya zo ya ce ma da Allah ka saye shi naira hamsin mana to ai me zan da shi da ran shi ma me zan da shi balle ya mutu haka ne ko to annabi ya ce wannan bera wallahi ya fi daraja a wajen Allah fiye da duniya baki ɗayanta yanzu duniya wannan duniya ce ita ce abin nema ita ce mai haddasa gaba tsakaninmu ita ce mai haddasa rigima ita ce ki haddasa kokowa da danna haƙƙin wancan da kama haƙƙin wancan wannan wulakantattar wadda mushe ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki Abu Zar al-Ghifari ya kai da shi bola yace Abu Zar dauko min kashin can ya dauko yace murje min shi ya murje yace to ga nan gonnan ce duniya in kana neman duniya je bola kawai bola matattara alade matattarar kare matattarar jaki duk mai hankali za a gan shi a gunta to haka duniya take duk wanda kaga yana nuhar duniya so yake ya same ta to ɗayan ukun nan ne in ma alade ne a mutum ko jaki ne a mutum ko kare ne a mutum Allah ka gyara mana Allah ka gyara mana rawahu muslim imamu muslim ya rawaita hadisin kanafa ta hidin nan da yace ai janibaihi ai ma'ana gefen manzo Allah guda biyu wal asakka din nan da yace astagirul uzn shine mai karamin kunni to wa na bi zar radiyallahu anhu an so daga Abu Zar ne yadda Allah tabbata a gare shi to Abu Zar shi da ban shugaban gudun duniya shi Abu Zar al-Ghifari Allah ya kara mashi yadda shi idan ma ka kwana da kuɗi a aljihunka ya ce kai ba a halin sunna ba ne ka kwana da kuɗi ka zo duk kayi hidimarka ka gama ta yan dubu ɗaya ta ko kwansa ya ta saura ka kwana da ita kai ba ka cikin ahalin sunnat wal jama'a ba kun ji ahalin sunnat na gaskiya abu zara algifari mun yi ta arifi can shekarun baya wanda ya zo ƙarshe aka ba shi gwamna a sham duk abin da aka samu zai ce kawai a sai kayan jihadi in aka zo aka ci abinci zai ce sauran ku raba mu wanda ba su da shi in ka ɗinka riga ɗaya da kayan ta biyu ce to zaɓi ɗaya wacce za ka sa wacce za a ba wanda bai da ita haka aka yi ta yi kai mutanen sham da ya suka ga abin bai yiwu suka aiko sai da umar ya dakatar da shi aka ce ya dawo ya ce shi ba zai dawo ba karshe dai an lokacin aka tura wani gwamnan ko shi kenan kasan su talakawa wanda bai da abu yana jin haushin mai shi sai suka ga su ba su da shi kuma ga mai tattakan masu shi talakawa aka kewaye shi duk inda ya je ya tsaya yi wa'azi duniya aikin banza ce mutane su dinga iba kuɗi suna watsawa ana bin shi ƙarshe dai wannan gwamna ya aiko masa yana Usman ya ce to sai na Usman in dai kana buƙatar Sham ka ɗauke Abu Zarra in ko baka buƙatar ta to ka ban mai nima zan tattaro ina wa in dawo ƙarshe aka aika ma Abu Zarra aka ce ana kiran shi ya taho ya zo Madina da ya zo Madina kuma ya wa'azi ya canza salo yana zuwa sai iske a wannan shekarar sai na Usman ya gina wata fada da komai a masallacin manzo Allah ake to amma tunda mutane sun yawa kafirai na ta zuwa suna kulla mu'amala to musulmi bai kamata kuma kowane kafiri ya zo kazanta a shiga da shi masallaci ba sai sai na Usman ya ware wani guye wata fada aka yi mata ado aka girmama ta da haka in ka zo da takamar duniya to ga ta in ka zo da takamar imani ga masallacin annabi abu zaran na zuwa ya aje ka ya ce wannan filin kuma fa aka ce ai kaji kaji ce a ai mu ba mu san wata fada ba masallaci ko masallacin nan bayan da annabi ya bar shi ba haka aka bar shi annabi ya ban masallaci ne kawai an yi ginshiƙai na iccen dabino an riya da riyan dabino ya za a umar dan haɗabi kawai ya zo ya rushe masallaci ya wasu gine-gine ya cire turakun annabi ya mai da wasu me ke nufi sai na umarin da ke lahira ana caccaka shi a duniya yace kai kuma Usman ba za ma mu bi ka bai ka rushe wannan fadar kai sai na Usman ya tara sabai ce to ga wani ra'ayi na Abu Zar yace annabi ya koya min ba ra'ayi na bane annabi ya ce min kaza annabi ya ce min kaza sai wani ya ce to amma Abu Zar ka san cewa wata ran muna zaune manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaga ka taho yace ga Abu Zarrin nan yana tafiya shi kadai zai rayu shi kadai ya mutu shi kadai a tashe shi ranar kiyama shi kadai yace eh na ji wannan yace to da haka annabi na nabin wannan ra'ayin naka kai kadai kake kan shi sai ku wanda ya bi ka to da haka tunda kai kadai kake kan shi ka nemi inda zaka zauna na zuwa ne ce to shikenan ina kake so a kai ka akwai wani guwa na ce mai rabza ce to shi a kai shi can da ma zai tafi sai sai na wasu wani ce to ai kan barka ba abinci bar cikin kayan ganima a ɗauki ko ta saniya a ba karin a tatsan nono ce a shi bai so in ya je can Allah ya ci da shi sai sai na wasu wani ce to mun ba matar ka saniyar haka ya koma can gefe kawai ya ta rayuwar shi ya shi kadai daga mayafin shi na lulluɓa ya na ɗaura ya buta alwala kenan sai dai wanda za su wuce in sun zo madina sun ɗan samu yan dabine su je su kai mai ceto na gode ya ci in ma ga yawa in wasu sun zo ya kwashe ya ba su shi Allah zai kawo wani haka ya ta rayuwar shi kuma annabi ya koya mashi manzo Allah ya koya mai da haka in ka ga wani yanzu shi ma ya ɗau wannan layin ka bar shi yana kan daidai amma kuma kai ce mu ma mun zo mun yi haka an fahimta ko yana shi mu ma mu na mu kuma duk dai in za mu haɗu gaban manzo Allah ne to an so daga abi zaran yadda Allah tabbata gare shi kala yace kunta amshi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fi haratin bil madina yace wata rana na kasance ina tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fi haratin a wata anguya bil madina a madina fastaqbalana uhudun sai dutsen uhud ya fuskanto mu faqala sai annabi ya ce ya aba zarn ya abu zarn qultu sai nace labbaika ya rasulullah kaji yanda sahabbai ke ce ma annabi in ya kira su cewa suke labbaika na miƙa wuya na na sunkuya maka na rantsuna ya aka ya ma'aikin Allah kala sai annabi ya ce mashi ma ya tsorani abu zarn wallahi ba zai faranta min ciki ba anna indi misla uhudin haza zahaban a ce a waje na akwai kaman dutsen uhudin nan na zinari tamdi alaihi salasata ayyamin wanda kwana uku za su wuce ma wannan dukiya a waje na wa indi min hushiyan a ce ina da wani abu cikin ta duk dai alazai sun san dutsen uhud to amma wanda ma ba san shi bai kaddara kaman girman dutsen hunto so biyar kala zai zai haka ko to a ce yanzu kana da girman dutsen huntuwa guda ɗaya sai a zo a ce duk ya zama zinari amma kai a zuciyarka ba ka sanya kwana uku ba ka rabar da shi ba a zo ta yar dubu ɗari za ka samu ka dinga lissahe lissahe kenan ka ga yanzu in na ɗau dubu hamsin na sai kaza na aje zuwa baɗi sun zama dubu saba'in in na ɗau dubu ishirin na sai kaza zai zama kaza shi kenan ka lalace a lissahin duna manzo Allah ce to Abu Zar ni bai faranta min ciki a ce ina da kaman dutsen Uhud na zinari amma a kwana uku a ce ina da wani abu a wajen shi illa shay'un arsaduhu lidainin yace sai dai dan wani abu wanda zan iya ajiye shi dan biyan bashi illa an aqula bihi fi ibadillahi hakaza wa hakaza wa hakaza yace sai dai kaga ina yi bayan Allah anshinan anshinan anshinan kawai wani anshi wani anshi wani aikin kira kai ma'aikin Allah ya san duniya mu ya iya maganin ta alayhi salatu wassalam wata ran aka kawo kuɗi an yi sallar isha'i ma'aikin Allah alaihi salamu har zai shiga gida aka kawo kuɗin sai ce a baje su sai ce wani ba shi nan wajen wani ɗebi nan wajen wani ɗebi nan wajen sai da ya rabar da su baki ɗaya kuma ya shiga cikin gida babu abin da za a ci da daddare da Allah yanzu yanda ake yi an kusa zaɓe ko ya kai sa'a wani wani mai neman ya ɗare ya haye ka sai zo ya same ka ce to an kara mukalla da wata yar jaka nan da Allah bi zaɓen nan da aka gaggaya ma mutane yadda ya kamata a yi ko wajen ƙarye goma na dare Allah yanzu nan ɗaukar waya ka kira mu idan ka yake koya ya kamata ka ci ai matsalar ka kawai ka a ce an ga wani rabu ya zo gidanka ko to shi ko ma'aikin Allah nan take ya raba ya raba ya raba ya raba ya ba da kawai akwai sahabin da ma'aikin Allah ya ce duk da Allah ya sa na ci yaƙi na haifa haibara zan zan baka kyautar gona shi to ya rasulullah da aka zo shi rasulullah an ci haibara ina kyautar gona ta ce ɗauko doki ya kawo doki ba wai taka za a bashi ba a'a da doki za a bashi manzo Allah ya ce wannan ba zai iya ba dauko wancan ya yi shi manzo Allah ya ce to su kuwa iyaka inda su kuwa ka ta tsaya to iya filin da aka baka kenan gabas da yamma kudu da arewa ya hau doki ya yi su kuwa ya yi su kuwa doki ya zame ya tsinkare ya yi su kuwa da dokin ya zame sai ya ɗau gula da shi ya cilla gaba alayhi salam ya ce har inda bulala ta kai duk kowa shi ba duniya ba ce da Allah yanzu akwai tafi ɗaya na wannan abu wanda haka nan ana zaune kawai sai manzo Allah ya ce idan in Allah ya kawo kuɗi zan maka haka in baka in maka haka in baka in maka haka in baka kuma a gama shi ho ita gida bai da abincin dare amma yanzu waye abin yabo to haka ake so mu zama ba da an baka ba ka cika akawun ka cika akwati ka cika kasan gado me za ka yi da su har lalace wa ɗan adam za ka yi ga tankewa ruwa ma a zuba mai kuɗi kai me da su ba ka ake cewa an kama masu sata kuɗin gwamnati ba haka nake ji a rediyo ana haɗi ko to maza Allah ya ce ni ba abin da sai dai kawai in yi ma bayan Allah an shi can an yaminihi ya nuna wajen dama wa an shimali da wajen hagu wa min kalfi da wajen bayan shi sun masara sannan annabi ya tafi fa qala sai ya ce innal aktharuna humul aqalluna yawmal qiyama illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza maza Allah ce innal aktharun haƙiƙa masu yawan dukiya a duniya hum al-aqallu na yawmal qiyamati to su ne fa masu karancin sakamako a ranar kiyama ka tara baka ba kowa ba yace to su ne masu karanci wanda za ga yana da kyakkyawan sakamako sai dai wanda ya ce anshinan anshinan anshinan an yaminihi wajen dama wa an shimalihi wajen hagu wa min khalfi da bayan shi wa qalilum ma hum manzo Allah ya ce amma masu yin haka yan kadan ne masu yin haka ‘yan kaɗan ne yanzu ko garin nan ɗauki garin nan kawai sai a ce to da Allah ka lissafa gida goma wanda kullum da safe sai kaga almajirai sun tafi kofar gidan an raba masa sadaka gida goma kawai ba a baka aiki ba to amma da an ce lissafa gida ɗari wanda baka taɓa ganin almajirai sun taru an ba sadaka ba yana da wahala manzo Allah ya ce to masu yin wannan su ɗauka su bada taimakon masallaci makaranta marasa lafiya tallafin marayu tallafin waye ba danan ba danan ba danan ce wallahi ɗan kaɗan ne Allah ka sa mu cikin ɗan kaɗan da sun makala ne man sannan manzo Allah ya ce mani makana kala tabara hatta ati Abu Zarran zaunana la tabara kada ka banna hatta ati ka har sai na zo maka summan dalaka bi sawadin laili sannan manzo Allah ya tafi a cikin duhun dare hatta tawara har sai da manzo Allah ya koyu fa sami'tu sautan qadir tafa yace sai na ji wata murya ta daukaka ana ta maganganu fatakawwabtu an yakuna ahadun arada lin nabi sallallahu alaihi wa sallama Abu Dharr yace sai na ji tsoron kada ya zama wani mutum ne ya je ya tarbe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faratu an atiyahu sai ne nufin to bari in tashi in je wajen manzon Allah fa zakartu qawluhu la tabra hatta ati sai na tuna magana da annabi ya ce in tsaya nan kada in banna har sai ya zo mani falan abraha yace ban bannan gun ba hatta atani har sai da manzon Allah ya zo fa qultu sai na ce laqad sami'tu sautan tawabtu minhu sai na ce ya manzon Allah naji wata murya wadda naji tsoron wannan muryar fazakartu lahu sai na gaya mu annabi abin da naji fa qala sai annabi yace wa la sami'tahu yanzu ka ji wannan muryar qultu sai nace na'am na ji wannan muryar qala zaka jibril sai ce mala'ika jibril ne muryar mala'ika jibril kace atani shine yazo waje na fa qala sai yace man mata min ummatika la yashrik billahi shay'an dakhala aljanna abinda yake gaya min cewa duk wanda ya mutu daga cikin al'ummarka in dai bai hada Allah da wani a wajen bauta zai shiga aljanna qultu Abu Zawr yace sai na ce ma annabi wa in zana wa in saraka ko da yayi zina yayi sata zai shiga aljanna fa qala sai yace wa in zana wa in saraka ko da yayi zina yayi sata zai shiga aljanna muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim dukkan su sun rawaito wannan hadisi na sai menene wa hadha lafz al-bukhari amma dai wannan hadisi lafazin imam al-bukhari ne ke da irin wannan tsari to saboda yanayin lokaci mun ci lokaci da yawa ne ya kamata mu kwana da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da ayyukan mu Allah ka cire mana son duniya a cikin zukatan mu Allah ka tabbatar da girman ka a cikin zukatan mu dan alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah in ka ba mu duniyan nan to Allah ka sanya ta a hannuwan mu ka cire ta a zuciyar mu ka ba mu ikon aikawa da ita lahira domin ta amfane mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqa rasulul karim hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya zaunar da kasan mu lafiya wannan zaben da ke gaban mu Allah ya sa ayi zabe lafiya a gama shi lafiya Allah subhanahu wataala ya zaba mana shugabanni na kirki Allah kaka kalli zaɓin mu Allah ka zaɓa mana wanda za zama mana alhairi dan alfarba annabi sallallahu alaihi wasallam wa bitin marayu su tashi zagaya akwai tambaya
wannan yake cewa salamu alaikum malam da fatan kana lafiya wannan wannan dan biyar
duba ta yan akwai mai tabaki yayi wai mai tambaya da baki
wannan dari biyar cikon kudin alkawari ne wa alaikas salam na'am na'am na'am na'am na'am na'am eh idan misali wani mutum misali mai mashin ya buge wani dama ita maganar diya wannan haƙƙin iyalan wanda aka kashe ne wannan da aka ce zai biya wajen miliyan hamsin da wani abu ko sittin da wani abu ko yau miliyan sittin da hudu wannan haƙƙin iyalai ne shi kuma wancan azumi da zai yi na wata biyu shi kuma haƙƙin Allah ne ka kashe mai bawa ai ya kashe mai bawa an gane ko yau haƙƙin Allah ne ya kashe mai bawa da haka sai an biya jiya kuma sai an yi azumin wata biyu an fahimta na'am yana magana alƙawarin kudin kati eh wanda ake mai da alƙawarin nan ba to na hidiman maulidi to ina masu ina masu hidiman ma'aiki wa alaikas salam wannan kamar niyyar iyalan mutum na iya yawa
eh idan misali in kisa ne na kuskure suna iya yafewa amma in kisa ne na ganganci ba za su yafe ne dai su yafe kisa kada a kashe shi ya biya diya an fahimta insha Allah wa alaikas salam to babu kuɗi ai yana da ƴan uwa ko yana da ƴan uwa sai a nemo ƴan uwan shi su biya mashi yana da ƴan uwa sai ƴan uwan shi su biya mashi amin to ai abin da zai ke aukuwa alaka ta ai tambaya ce mai kyau yanzu misali ba an ce miliyan hamsin da wani abu ba dan Allah yanzu yanzu yanzu duk taron masallacin nan miliyan sittin da wani abu yanzu Allah duk taron masallacin nan yanzu in aka samu goma nan za a iya samun kashi ɗaya wa'inda idan ɗan uwansu ya kashe wani za su iya tara wa'innan kuɗin duk taron mu na sai kun ga kenan in fakirai ne ya za a yi to idan fakirai ne ba yanda za a yi shi kenan to a nan gun gwamnati za ta ɗauki haƙƙin ta biya nan gwamnati za ta biya wa'incan wanda aka yi ma kisa ta biya shi kuma ta ga wani irin ladabi za a yi mai ya san bai da kuɗi ya kisa abin da ya kamata kenan insha Allah ta'ala wa alaikas salam amin na'am eh eh eh shi da mutumin da yake a ƙasan iya kwandishan yana kasuwanci da wanda ke fasa dutse duk 'yan kasuwa sunansu wancan mai fasa dutse idan ya yi ha'inci Allah zai tuhumai a kasuwancin shi ha'inci wannan wanda yake cikin inuwa da da lema in yi ha'inci Allah zai zai tume shi ba wahalarka ake kallo ba illa banda akwai falalar sana'a hannu fiye da sana'ar da ba ta hannu ba kawai da haka idan mai gina masai mai kwashe masai yayi ha'inci sai Allah ya tambaye shi an fahimta idan mai canjin kuɗi yayi ha'inci sai Allah ya tambaye shi wannan shine kawai insha Allah وعليك السلام نعم mace ban ji ba na'am na'am eh eh idan mace mai jinin al'ada kamar irin yadda mata aka ce suna yi yanzu sai wani dalili ya sa masu surutun nan waje sai wani dalili ya sa ta sha wani magani to ya zama cewa jinin nata ya barkace ko ya wuce lokacin misali ya ƙara kwanaki to nan gwa akwai mafuskanta guda biyu mafuskanta ta farko dai za a ga cewa wannan jinin da ya ƙara lokaci ai ba jinin Allah da annabi bane ya zama jinin larura daka idan ta gama iya kwanakinta ko da jinin na zuba za ta yi wanka ta yi sallah wasu malaman suka ce a'a ai tunda dai jinin al'adar ne wata larura ta samai to tunda an ce a dinga ƙara kwana uku ta ƙara kwana uku ta ƙara kwana uku har jinin ya ɗauke amma dama in ya wuce kwana sha biyar an ce iktasala wa sallat ta yi wanka ta ci gaba da sallata da haka duk wanda aka ɗauka ya yi insha Allah Allah ya mana mawa na'am na'am Thank you.
na'am an yi masa amfani na'am in ba a kai ga a samu wani shi ma ya biyo na'am in gadon da shi ne ba su ɗin dubin da suka yi wata yi eh malami ke tambaya wai mutum ne ke da ƴaƴa to wasu daga ciki ya masa aure har ma ya ba su dama suna ta dindimin su to kuma yana da wani ɗan shi kuma wannan ɗan bai yi aure ba to sai uban ya mutu to wai shin cikin wannan dukiya za a ɗan fidda mai wani fasantar ne tun da shi can ba a yaye shi ba ko kuwa ba fasantar ɗin za a fidda ba yau yanda za a kasa a bashi haka za a ba wancan da aka abin nan iya arzikin da Allah ya kaddara zai samu kenan ya roki Allah ya mai albarka da shi ya kan magana kenan kuma Allah ba shi ladan da yayya a kan magana kenan Allah ya mana muwafaka Allah ya dada ayyukanmu Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya abubuwan da suka ɓaci Allah ya gyara su.
amin
Allah ya biya dukkan bukatunmu Amin.
abubuwan da suke mana kunci Allah ka sauƙaƙa mana su Amin.
albarkun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fatiha kai salati fati uku kuma ya Allah kai mu gobe wanda ya samu iko akwai suna gidan limamin juma'a gobe. wanda ya samu iko ana gaishe da shi suna